ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين إن حسن الظن بالله من العبادات القلبية الجليلة ولها في الإسلام منزلة علية فينبغي أن يكون ملازما للمسلم في كل وقت من حياته ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم قال أهل العلم هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة إخوتي في الله إن لحسن الظن بالله عز وجل أهمية جليلة وفوائد كثيرة فمن أهمها أيها الأحبة أولا الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه وذلك بأن الخير في يده ثانيا أيها الإخوة محبة الله لمحسن الظن به قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى أي أحسنوا بالله تعالى الظن ثالثا أيها الإخوة إنه من حسن عبادة العبد لربه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي وقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه الإعانة على حسن عبادته رابعا أيها الإخوة إنه يورث صاحبه طمأنينة القلب وطمعا في كرم الله وعفوه قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي ربي خير لي من والدي خامسا والأخير يحصل العبد به خيري الدنيا والآخرة كما أخبر بذلك المصطفى صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه فيما رواه عن ربه عز وجل يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله أخرجه البخاري ومسلم وأحمد أيها الإخوة في الله إن سوء الظن بالله من أعظم الذنوب وأخطرها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن سوء الظن به من الأسباب الموجبة لعذابه وغضبه والطرد من رحمته فقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وسوء الظن بالله أيها الأحبة من أعظم أسباب الردى والخسران قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بان هكا أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lallai hakika kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala da bawa zai yi na daga cikin ibadu na zuciya waɗanda suke da girman gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ‘yan uwa kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala yana da matsayi mai girman gaske a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya dace ga kowane musulmi ya zamanto a ko da yaushe cikin rayuwarsa. yana mai kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama ya yi umarni da haka ɗin, wato kyautata zato wa Allah. Hadisi ya tabbata wanda Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, hadisin da aka samo daga Jabir ɗan Abdullahi, Allah maɗaukakin sarki yarda da shi. ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gabanin Allah ya ɗauki rayuwarsa da kwanaki guda uku yake cewa la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kar ɗayanku ya yarda mutuwa ta ɗauke shi face yana mai kyautata zato wa Allah kenan yanzu idan mutuwa ta ɗauke shi baya daga cikin masu kyautata zato wa Allah wannan ana tsorace masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk da matsanancin yanayi da yake ciki na jinya jinyar barin wannan duniya bai dauke hankalinsa daga mana wasiya da jan hankalin mu al'ummarsa akan kyautata zato wa Allah subhanahu wata'ala saboda muhimmancinsa a rayuwar musulmi. ‘Yan uwa masu daraja, lallai kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala yana da muhimmanci mai girman gaske, kuma yana cike da fa'idoji masu tarin yawa. Kaɗan daga ciki fa'idojin kyautata zato wa Allah a rayuwar musulmi, bawa zai dace da abin da yake so, sannan zai tsira daga abin da yake tsoro. A duk lokacin da bawa ya zama yana mai kyautata zato wa Allah, subhanahu wa ta'ala to duk abin da yake fatan dacewa da shi ya samu, a duniya ne ko a lahira, to zai dace zai same shi, matuƙar yana kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan duk abin da yake tsoronsa, baya so ya same shi, to Allah zai tseratar da shi. matuƙar yana mai kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu Ahmad ya fitar da hadisi cikin musnad ɗinsa, hakanan Imamu Tirmidhi cikin sunan ɗinsa shi da Ibn Majah Allah musu rahama gaba ɗaya, cewa wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a garin Madina, ya ziyarci wani matashi da yake matsanancin jinya, wanda alamu wannan jinyar ba zai tashi daga gare ta ba. kusan za ka iya cewa jinyar mutuwa. Da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga gare shi sai yake tambayarsa yaya kake jinka, wane yanayi kake ji ranka a ciki, sai ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina fatan alkairai da ke gurin Ubangiji, ma'ana ina kyautata wa Ubangiji zato. ina ga Ubangiji ba zai taɓar da ni ba, amma duk da haka kuma ina tsoron zunuban da na aikata. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, La ya ji tami'ani fi ƙalbi abdin, fi mithili hadal mautin, illa a atahu Allahu ma yarju wa amanahu min ma ya khaf. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce waɗannan abubuwa guda biyu, na fata da kwaɗayi da kake, daga rahama da alkairan gurin Ubangiji, da kuma tsoron zunubanka da ka aikata ba su haɗuwa a irin yanayi da kake ciki na shirin barin duniya a zuciyar bawa, face Allah maɗaukakin sarki ya ba wa bawa abin da bawa ke fata, kuma ya amintar da shi, ya tseratar da shi daga abin da yake so. Kenan abin da wannan matashi zai dace da shi, ya dace da mai rahamar Ubangiji da aljannasa, to Ubangiji zai ba shi, saboda yadda yake kyautata zato wa Ubangiji. me yake tsoro ukubar ubangiji saboda zunubansa to ubangiji zai kauda kai daga zunubansa wannan shaidar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi kenan ƴan uwa wannan yana nuna a duk lokacin da bawa ya zamanto yana kyautata zato wa ubangiji bisa ga wani abu da yake fatan samu to ya samu an gama sa'annan kuma a duk lokacin da bawa ya zamanto yana taka tsantsan bisa ga zunuban da ya aikata, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kau da kai bisa ga zunuban nasa. Abdullahi ɗan Mas'ud Allah yarda da shi, ɗaya daga cikin manya cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ya yi rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki, ya ce, Ma'u'utiya abdun mu'minun shay'an khairan min husnul danni billah. Ba a taɓa bawa mumini wani abu da ya fi alkairi a rayuwarsa ba kamar kyautata zato wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce, Ya rantse da wanda, babu abun bauta bisa cancanta sai shi, la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a atahullahu dhanna. Bawa baya kyautata zato wa Ubangiji face Ubangiji ya bashi abin da yake zato. Ka kyautata Ubangiji cewa wannan damanar da ta zo za ka samu alkairai masu tarin yawa a noman da kai, kar ka zamanto mai tunani, mai tararradi, mai shakku. A'a, ai, Ubangiji shi ne mai ruwan, kuma shi yake tsirar da shukar, shi yake sa ta yi yabanya, ta yi albarka, to kyautata masa zato, sai ka ga amfaninka ya yi albarka. Kasuwa ce ka sa a gabanka, ai, dukiyar ta Ubangiji ce. kyautata masa zato sai sanya albarka cikin kasuwar taka. Kar ka zamanto mai tararradi ko mai shakku ko mai tunani, ai komi na Ubangiji ne, kuma komi yana hannunsa. to saboda haka in ka kyautata masa zato insha Allahu ba za ka ga abin da idanka baya so ba kuma ba za ka ji abin da kunnuwanka ba sa so su ji ba shi yasa a ƙarshen maganar Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa zalika bi anna alkhaira fi yadi saboda dukkan alkhairi da ka sani yana hannun ubangiji to tunda yana hannunsa matukar bawa ya kyautata masa zato te zai bashi wannan abin da yake fata fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin kyautata wa ubangiji subhanahu wata'ala zato ‘yan uwa duk wanda ya zamanto mai kyautata wa ubangiji zato to zai haɗu da soyayya da ƙauna ta ubangiji idan Ubangiji ya ƙaunace ka kowa ma'aiki ka, kai ka hau tudun mun tsira, don in har Ubangiji na son ka baka da abokin gaba a duniya. Ya tabbata cikin hadisi, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ba da labari cewar, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa, zai kira mala'ika Jibrilu, ya ce, Jibrilu ina son wani. tunda Allah yana son shi dole mala'ika Jibril ya so shi, saboda ba sa bamban da abin da Ubangiji yake so, la ya suna Allah ma a Umarnin Ubangiji suna zartarwa abin da Ubangiji yake so shi suke so. To, idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala shaida mala'ika Jibrilu yana son wani, sai Jibrilu ya so shi, sai yayye kuwa cikin dandazo da taron mala'iku. Ya ce, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son wani kuma ku so shi sai duk mala'iku su ɗauki soyayya ga wannan bawa. sai Allah ya jeho soyayyar bawan a ban ƙasa sai a waye gari kowa na sansa, da na nesa da na kusa. Saboda haka idan bawa ya samu soyayyar Ubangiji ya tsira ya rabautu duniya da lahira, kamar yadda muka yi bayani. To daga cikin fa'idoji na kyautata zato wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bawa zai dace da ƙauna ta Ubangiji da soyayya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya bayyana mana cewa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin kuma ku kyautata lallai fa Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa. Sufyanu Thauri ɗaya daga cikin magabata sai ya ƙoƙarin fassara mana abin da wannan aya ta kunsa. Ya ce, Ai, ahsinu billahi ta'ala bal, nan da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ahsinu yana nufin ku kyautata zato wa Ubangiji. me yasa inna allaha yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata masa zato kenan idan ka zamanto mai kyautata zato wa ubangiji subhanahu wataala natijar da zaka fita da ita gajiyar da zaka ci ita ce zaka fita da soyayya ta ubangiji subhanahu wataala fa'idar kyautata zato wa ubangiji ta uku ɗan uwa kyautata zato wa ubangiji yana cikin kyautata ibada domin kamar yadda bayani ya gabata a baya, kyautata zato Ubangiji ibada ce wacce take ta zuci mai girman gaske. To daga cikin fa'idojinta, kyautata ibada ne da bawa zai, idan ya zamanto mai kyautata zato wa Ubangiji su bahanahu wa ta'ala. An samo hadisi daga Abu Huraira, Allah maɗaukacin sarki yarda da shi. Ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna husna zanni billahi min husni ibadatillah. lallai kyautata zato wa Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin kyautata ibada wa Allah. Yana daga cikin kyautata ibada wa Allah. Annabi kuma sallallahu Alaihi sallama daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi, Allahumma a inni ala zikirika wa shukrika wa husni ibadati. Annabi sallallahu Alaihi sallama yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi wajen ambatansa da gode masa da kuma kyautata masa ibada saboda waɗannan abubuwa guda uku suna da muhimmancin gaske a rayuwar mumi fa'ida ta hudu ‘yan uwa masu daraja cikin fa'idojin kyautata zatowa Allah subhanahu wata'ala kyautata zatowa Allah na gadarwa ma'abocinsa nitsuwa na zuci a duk lokacin da ka ji cewa wannan al'amari na Ubangiji duk kuma yanda al'amarin ke da wahala bai gagari Ubangiji ba kuma Ubangiji zai baka, to ka nitsar da zuciyarka ba za ka zauna cikin tararradi ko ɗarɗar ko firgici ba, ko ka ga abin kamar zai kubce maka ba za ka same shi ba, ko abin yana da wahalar samu, matuƙar kana mai kyautata zato Ubangiji to koyaushe zuciyarka za ta zauna lami lafiya, cikin salama, cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali. Sannan kuma za ka zama mai kwaɗayi dangane da karamci na Ubangiji da kuma afuwarsa. Sufyan al-Thawri Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace ma uhibbu anna hisabi ju'ila ila walidayya yace bana fata ranar gobe kiyama idan an zo za a mun hisabi a ce iyayena ne za su mun hisabi bana fata haka yace rabbi khairul li min walidayya ubangiji na shi yafi alkhairi gare ni ya mun hisabi sama da iyaye duk tausayin da iyaye suke yi wa ɗa bai kai tausayin da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa bawa ba walastu bi qanitin abadan li anni ra'aytu Allah arhama min abibi wani daga cikin mawaka yake cewa walastu bi qanitin abadan tunda nake ban taba ɗebe tsammani ba yi tsammani kaza ba zan samu ba ko kaza ya fi ƙarfi na ko ba ta yadda za a in samu kaza ce ban taɓa wannan ba me yasa ya ce li an ne ra'aitun laha arhama min abibi saboda na ga Allah ya fi babana tausayi na saboda haka tausayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana ya ninka ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin na tausayin da iyayenmu suke mana to shi yasa sufyanu thauri ya ce inda za a tambaye shi ranar gobe kiyama a sanya hisabin ka ya zama a hannun iyayenka ko a hannun Ubangiji zai ce wallahi a sa zama a hannun Ubangiji domin tausayin da Ubangiji yake mun yafi tausayin da iyayena suke in ji Sufyanu Thauri saboda haka 'yan uwa duk abin da Allah ya hukunta musallama kuma mu kyautata Allah zato mu ji a ran mu cewar wannan abin da Ubangiji ya bai dan ya musguna mana ba bai yi dan ya kuntata mana ba yayi ne alkhairi gare mu sawa'un alkhairin ya bayyana gare mu ko bai bayyana ba ɗazu da safe na je banki sai wasu suna tattaunawa kusa da sai na ji suna labarin wani jiya yanzu suna tare da shi da dare ma tare aka yi hira an shiga da safe aka ce ya rasu to sai wani sai yake cewa ka shi baya son mutuwa irin wannan yar kwatano yace shi mutuwa irin wannan yar kwatano baya son ta ina jin sa sai dai ban tanka ba shi mutuwa sai wani yake ce masa to amma koma dai yaya ne ne dai ai fatan alheri na ce kwarai kuwa ta ko ta wace yanayi ka mutu kai dai kai kyakkyawan karshe sai ce to amma fa ya ji malamai suna cewa idan mutum ya yi jinya ana goge masa zunubinsa na ce haka ne amma kuma wajibi ne duk abin da Allah ya hukunta bawa ya sallah sawa'un wannan abin ya yi wa bawa daɗi ko bai masa daɗi ba sawa'un wannan abun bawa a ganin ida yana gani shine mafi alkhairi ko kuma shine mafi sharri gare shi to sallama wa ubangiji hukuncinsa to a wannan ba Allah sai ya shi saboda haka 'yan uwa lafuzan mu na baki da muke yi za su iya kai mu su baro mu dangane da tsakanin mu da ubangiji subhanahu wataala dole ne duk abin da ubangiji ya hukunta a rayuwar mu ko rayuwar wani mu mu dauka cewa alheri mu kyautata masa zato saboda dukkan alkhairi yana gurinsa wani balarabin ƙauye ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wane ne zai yi hisabi wa bayi ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ne zai yi kowaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce Allah maɗaukakin sarki sai ce na jauna wa rabbil ka'aba in dai Allah ne zai yi hisabin wallahi mun tsira na rantse da Ubangijin Ka'aba mun tsira. Annabi ya ce, Me yasa ka yi wannan maganar? Ya ce, Ya Rasulallahi, wanda idan ya cin maka zai maka afuwa, in ya maka hisabi ai ka tsira. Kuma duk waɗannan alkairai da muke kai kawo cikinsu ba nasa ba ne, a ce kuma shi zai ma hisabi ai ka tsira. Wannan Imamul Baihaqi ya kawo shi cikin sunan ɗinsa, duk da cewa akwai ta cewa cikin Uh, athari ɗin, to amma ko ma'anarsa tana da kyau. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kyautata masa zato. Fa'ida ta ƙarshe ‘yan uwa daga cikin fa'idojin kyautatawa Allah subhanahu wa ta'ala zato, duk wani alkhairi da bawa yake so ya dace da shi a nan duniya ko a lahira, matuƙar yana kyautatawa ba Allah maɗaukakin sarki zato, to zai dace da shi. Kuma babu abin da zai fi ƙarfinka a duniyan nan. matuƙar kana cikin kyautata wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zato. Imamul Bukhari ya fidda hadisi shi da Muslim da Imamu Ahmad cikin littattafansu na hadisi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ba da labari a kan Allah maɗaukakin sarki hadisi da ake kiransa hadisul Kudusi, Allah maɗaukakin sarki ce ana inda zanni abdi bi ni ina gurin da bawa ya zace ni duk inda bawa ya zace ubangiji to zai same shi a wannan guri in zanna bi khairan in bawa yayi zaton alkhairi gare ni cewa zai samu kaza zai dace da kaza matsala kaza da za ta same shi ba za ta same shi ba saboda me saboda ubangiji shike zartarwa shike hukunci komai na hannunsa falahu to zai samu wannan alkhairi wa in zanna bi sharran in kuma sharri bawa ya zata mun falahu to zai haɗu da wannan sharri kenan idan ka yi zato wa ubangiji cewa wannan abun fa ba da za ka same shi wannan mummunan zato ne wa ubangiji to kuma har abada ba za ka taɓa samun wannan abun ba amma idan ka kyautata zato ubangiji cewa abun na ƙarƙashin ikon ubangiji kuma ba yadda za a yi abun ya faru sai da ikonsa to za ka samu wannan abun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu daraja muna na zato wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin zunubai wanda suke mafi girman zunubai kuma yana da hatsari a rayuwar musulmi. Muna na zato wa Allah subhanahu wa ta'ala yana wajabtawa bawa afkawa cikin ukuba na Ubangiji. Na wajabtawa bawa afkawa cikin azaba ta Ubangiji, sannan na sa bawa ya haɗu da fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ya nisantar da shi daga, daga rahamarsa. Allah maɗaukacin sarki ya ce wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna saw kuma Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da munafukai mazansu da matansu da mushrikai mazansu da matansu me yasa adhannina billahi saboda suna zato wa Allah dhanna saw mummunan zato kenan natijar mummunan zato shine Allah zai azabtar da duk mai masa mummunan zato saboda duk wani alkhairi yana hannunsa to in ka muna na masa zato sai aka afka cikin fushinsa a ƙarshe Allah madaukakin sarki ce wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannama wa sa'at masira wannan duka sakamakon mai muna na zato wa Allah wa ghadiballahu alaihi Allah zai fushi da shi wa la'anahum Allah ya la'ance su wa adda lahum jahannama kuma Allah ya tanadar musu da wutar jahannama wa sa'ar masira makoma ta yi muni waɗannan duka sakamako ne na muna na zato wa ubangiji subhanahu wataala sannan muna na zato wa ubangiji na jefa bawa cikin asara wacce take mai girma da halaka kamar yadda ayar alqur'ani ta bayyana Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu kyautata masa zato ya kare mu ya tsare mu daga samun kawunanmu cikin masu munana wa Allah subhanahu wa ta'ala zato. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan damana da muke cikinta Ubangiji ya sanya albarka cikinta. Abubuwan da aka shuka Ubangiji ka albarkace shi, ka ɗaukaki wannan addini naka na musulunci da musulmi.